الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأطئنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليك ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح. الحمد لله ما شاء الله ما كان أطراف من الله ما شاء الله بسم الله قوائد شافي نوع shafi na sha nawa wani namu ya kai sha hudu ke na za a tafi bismillahi rahmanir rahim babu qawaidil islami wannan babu ne na shika-shikan musulunci ko ƙa'idodin musulunci su ne ake ta musu arkanul islami ka gane su ne arkanul islami alkamsi su ne kuma ƙawa'idul islami an ce ƙawa'idu jami na alƙa'idatu ƙa'idar musulunci ƙa'idojin musulunci guda biyar ne sai ka cika ƙa'idojin nan kake zama musulmi in kuma ce arkanul islami ana nufin rukunai gimshiƙai jami na rukunu arkanu wanda da su ne musulunci yake tsayuwa idan babu su to musuluncin ba zai tsayi ba shi ma dai kinaya ce ta wajibci wa amma qawaidul islami amma kaga ka'idojin musulunci fa kamsatun guda biyar ne awwaluha na farkonta shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah shaidawa bi ma'ana yadda an aka cewa na ya shaida ya yadda kenan ina fata an gane yadda shine tasdiki ko imani da cewa babu abun bauta da gaskiya da cancanta illallahu sai Allah wahadahu kuma shi kadai yake ba shi ya cancanta a bautawa wani ma ya cancanci a bauta masa bayan ya cancanci bautar to wahadahu shi kadai ba na biyunsa ba da kishiya sannan la sharika babu abokin tarayya lahu gare shi ka gane a cikin dukkan fi mulki fi mulkihi wa sifatihi wa af'alihi mulkinsa da siffofinsa da ayyukansa duka shi kadai ne babu waziri babu mataimaki wa shahadatu da kuma shaidawa da yarda da gaskantawa anna muhammadin hakika lalle annabi muhammadu abduhu bawansa ne wa rasuluhu manzansa ne damirin hudin yana komawa daga illallahu ne ka gane ai inda alika an ce shahadu an la ilaha illallah ko shahadatu an la ilaha illallah to duk damirin da zai zo wahada hu yana kowa yana koma ga illallah la sharika lahu yana komawa ga illallah to haka nan abduhu wa rasuluhu ma yana komawa ne ga illallah kamar ka ce wa shiga shahadatu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu ko abdullahi wa rasulullahi na shaida hakika na muhammadu bawan Allah ne kuma manzansa ne wa ba'dahu bayan wannan duka guda ɗaya ne daga cikin biyar ka gane ai in an ce kalmar shahada ka gane ai to waɗannan a dunkule su ne kalmar shahada dan kafiri ya zo ya ce la ilaha illallah kadai bai ce muhammadun rasulullahi ba halin zubbe musulunta shi yasa in kirista ya zo zai musulunta a wajen manzan Allah bayan ya laƙana masa ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ya ƙara masa wa ashadu anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alƙaha ila maryama wa ruhun minhu dan a cire masa wancan tunanin isa dan Allah ne ko isa Allah ne bayan wannan ɗin masu an ƙara masa da abin da ya sani a bayan yanzu ba haka ba annan isa abdullahi tun da annabi muhammadu shugaban annabawa ma an ce abdullahi wa rasuluhu to dole ka yadda isa abdullahi wa rasuluhu in ya so sai a gaya masa sauran darajojinsa da allah ya ambace shi ko wa kalimatuhu alƙaha ila maryama wa ruhun minhu ina fata an gane amma wanda ba kirista ba ne wani mai bautar dodo ko mai bautar gunki kawai an gaya masa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah shikenan la ma gunki yake bauta wato an kore an ce la ilaha ka gane ai ba wani abun bauta dama suna gaya gumakansu alihatu لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا to kalmar Allah ilaha illallah ta wadatar da shi ba sai an ce masa gunki ba abun bauta ba ne ba shi ba Allah ba ne tunda an tabbatar wa Allah wahada shi kadai kaga an kore sauran kenan to waɗannan duka a matsayin ɗaya ne daga cikin biyar shi yasa lokaci za ka ta maka a shahada ta yi game da mai ziya ya gaya maka wasalatu a azamuha ba'ada shahadatai sallah ita ce mafi girman rukunan amma ba'ada shahadatai bayan shaida wani shine shahadatu Allah ilaha illallah da kuma shahadatu anna muhammad sune shahadatai wa ba'dahu bayan wannan kalimatu shahada as-salatu fi sallah ita ce mafi girma an ka cire wancan kalmar shahada wasiyabu da azumi shine na uku wa zakatu da zakka ita ce ta hudu wa hajju baitin lahil harami hajju ya saba ko hajja to duk mai hajja ya koma ruhu a wa hajju ba gane ai yawa wa hajju baitin lahi in ka ce hajja baitin lahi ya hajjanci ɗakin Allah in ka ce hajja ya zama fi'ili ma hajja ya yi hajji gane ai hajji kuwa ya zama muzafin baitin lahi muzafin ilai in ka ce hajja sai ka ce baitan lahi hajja baitan lahi ya hajjanci ɗakin Allah fi'ili da mafi'uli ke amma in ka ce hajji sai ka ce baiti ka gane muzafin wa muzafin ilai hajji muzafin baiti muzafin ilai amma wanda yake hajja din a gyara ya koma rufuwa ai duka daga rufuwa muka duk da rufuwa muka ɗauko shahadatu ka gane ai shi ne suna a shahadatu za ka cewa shahadatun za ka cewa a shahadatu duka alama ne na suna ka gane ai shi fi ilusa shi ne shahida ya shaida ya shahadu yana shaidawa lakinin lahu ya shahadu ko yawwa to ba zai zama hajja ba sai dai hajju baitin lahi limanista da ilahi sabilan ga wanda ya samu iko zuwa gare shi wannan biyu na ƙarshe din yana wajaba ka yi imani da shi amma ba lalle ne ka samu aikata shi a rayuwarka ba aikin haji limanin sada'a amma ka yadda wajibi ne Allah ya farlanta wa musulmi ka gane ai ita ma a zakatu zakka ba kowa ne yake da dukiyar yin zakka ba amma ukun farkon nan ka gane ai wannan kan kowa sai ya yi ka yadda kalmar shahada ka yi sallah ka yi azumi shi yasa hadisin nan na umirtu an uqatilan nas sai ya takaitu akan iya guda uku umirtu an uqatilan nasa حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك asamu minni jima'ahum wa amwalahum in suka yi waɗannan guda uku to sun kiyaye jininku da dukiyarsu ba zan yaƙe su ba ba zan washe dukiyarsu na ci ganima dukiyarsu ba in sun yarda da Allah da manzansa suna sallah suna aji to sun kiyaye jininsu da dukiyarsu bai kawo haji da me da zakka ba saboda su hukuncinsu ko da kana da hali in ka ƙi yin haji ba wani haji da za a yi maka man taraka alhajja fallahu hasbuhu yawa wanda ya ƙi yin haji Allah ya masa Allah ya isa saboda haka ba wani hukunci da za a maka kuma kuma ba za ta yi maka kafiri fallahu hasbuhu wa man taraka zakata kuma ukizu minhu ukiza minhu karhan a danne shi a kwata shi ne kawai amma ba za ta yi masa kafiri ina fata a gani to ukun nan su ne suke wajaba akan kowa da kowa mai hali da marar hali wannan la ya rufe hazihil ashiya wanda bai san waɗannan abubuwa guda biyar ba ko da yana sallah yana faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ko wa shahadatu anna muhammad abdu rasul amma bai san me ma'anar ta ba shine la ya bai sani ba shi dai kawai yana faɗa ya tashi a gidansu musulmi ana faɗa shi ma yana faɗa ana sallah a gidansu yana yin sallah amma bai san ma'anarsu da matsayinsu a kansa na matsayinsa na musulmi ba to duk da haka ba za ka ce masa kafiri ba ya yi imani da taƙalidi imanul muƙallidi to la ta juzu shahadatu ba da shaidarsa baya halatta in dai a kotun musulunci ne ba za a kira shi ya ba da shaida ba wala imamatu wala limancinsa wa man salla khalfahu duk wanda ya salla a bayansa yu'idu abadan ya sake har abada haka za ruya haka aka rawaito an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib akir al-mutaqaddimin karshen magabata ka gane ai wa awwalul mutaakkirina shine akirul mutaqaddimina wa awwalul mutaakkirina shine farkon magabata shine karshe a tabi'ai malaman tabi'ai shine na karshe wanda aka sani kuma shine farko a cikin matsinkirta tabi'u tabi'i da shi ka gane ai shi ya ci tudu biyu ne ya zo a ƙarshen-ƙarshen sahabbai ka gane ya yana layi duk sahabban maza Allah suka ƙari kuma ya layi da tabi'u tabi'ina sai ya zama akirul mutaqaddimina wa awwalul mutaakkirina sai ibn al-musayyib haka aka rawaito wannan cewa duk wanda ya san waɗannan ma'anonin waɗannan abubuwa ba to bai halatta a karɓi shaidar sa ba a kotun musulunci kuma bai halatta a bi shi sallah alhamdulillah wa man la ya arifu wanda bai sani ba mun taɓa yin gyara ko? wa man la ya arifu ya zama laɗin na fiya ce alhaji fassararsa na luga shi ne nufi alƙasudu aka ce hajja bai tallahi ya nufi zuwa ziyarar ɗakin Allah alƙasudu wal ziyara shi ne ma'anar hajji nufi da kuma ziyara shi ne ma'anarsa ta luga menene bako bako to idan ɗan gare ya yi hajji fa ɗan maka abin da ya fi shahara dai a lugarsa nufi da ziyara alƙasuduwar ziyara shi ne ya fi shahara a luga ɗin to imani shafi na na to akabari shafi na saba'in da ɗaya ina ne na'am na saba'in da ɗaya kashe والمسبوق وسدرة تجيبة مسبوقي shine wanda aka tsere masa da wata raka a cikin sallah abin tserewa aka ce a sabiku ita mufa'il wanda ya tsere almasubuku kuma wanda aka tserewa to shi wanda aka tsere masa da wata raka a cikin rakawoyin sallah na'am wa in adraka ma al-imami na'am idan ya riska tare da liman na'am aƙalla min raka'atin mafi ƙaranci daga raka'a ɗaya na'am abin da ya samu bai kai raka'a ɗaya ba na'am ya zo an dago daga ruku na ƙarshe na'am
sai ya riski sujjadu guda biyu na'am da tahiya da sallama to fala yasjudu ma'ahu ba zai sujada tare da limamin nan ba na'am ta sujada rafkanuwa in ya ga liman ya tafi qabli la qabliyan ba zai yi qabli tare da limamin nan ba idan aka yi sallama ya ga liman ya tafi sujada wala ba'adiyan ba zai yi ba'adi ba tare da liman ba abin da ya shafe shi da rafkanuwar ku in ka ga abu ya shafe shi to sallace ta ɓaci to dama shi ma bai samu koraka da ba sai tashi ya yi kamarsa ya yi sabo amma wani ƙamninku da ba'adi wannan bai shafe shi ba fa in sajada ma'ahu in ko ya kuskure ya sujjada tare da liman kowace iri ko ƙablu ko ba'adi baɗalar salatuhu sallata ta ɓaci eh karambanin bako wai ya shiga yakin masu gari kai da baka samu komai ba me ya kai ka kabli ko ba abi Mm, eh, eh, a bayyane eh to karatu ne eh eh sai kuma suka bi suka ji shuru aho a- to a bayyane yake nan. to shi kuma yana tsaye to shi kenan sai su miƙe su ma su ruku Ah, eh dai, duk da haka arab kanuwa ce Ah, ah, ah. suna suna gane halin da ake ciki kawai su tashi su bi shi wannan ruku a yi sujjada a yi sallama shi ke nan sallah ta cika ba ba wani kabili domin wasahu limamuni ya hamilu hul imam inda suna tare da liman liman ya ɗauke musu ba wani sujjada a kansu sai me wa in adraka raka'atan idan ya riski raka'a kamilatan cikakkiya raka'a ɗaya cikakkiya da rukuta da sujjadunta au aka sana ko mafi yawa daga raka'a ɗaya ya samu raka'a ɗaya ko biyu ko uku inda raka'a hudu ce amma dai wata raka'a ta tsere masa to sajada zai yi sujjada ma'ahu tare da liman alƙabli ya sujjada ƙabli in ƙabli ce ta kama limaminsa to da shi za a yi inda ya samu raka'a ɗaya cikakkiya zuwa sama wa a karal ba'adiyya sai ya jinkirta sujjada ba'adi in ba'adi ce ta kama liman to in aka yi sallama ya ga liman ya tafi sujada shi ya miƙe su ko raka'arsa ya jinkirta ba'adin nan da ya ga liman yana yi hatta yutimma salatahu har sai ya cika sallarsa ya ci ko raka'o'insa da suka tsere fa yasjudu ba'da salami sai ya zo ya rama wannan sujada da liman yayi sai ya yi sujada bayan sallamarsa in kabli ne zai bi liman su yi tare amma in ba adina liman yana sallama zai tashi ya ci ko raka'o'insa sannan in yayi sallama yayi taka ba'adin wa yi sade da ma'al imam in ya kuskure ya sujjada ba'adi tare da liman alhali shi masa duki ne kuma amidan da gangan au jahilan ko da jahilci ba nasiyan ko sahiyan ba to badalar salatu sallasa ta ɓaci in ya kuskura yana masa duki ya bi liman sujjada ba'adi to sallasa ta ɓaci wa in kana sahiya amma ya kasance da rabkanuwa ne mantawa yayi sai da aka yi sujjadin sai tuna a shefa akwai raka'a da ta rage masa ko raka'o'in da suka rage to har yanzu sallasa masa ɓaci bai tashi ya kawo raka'o'in nan sajada ba'da salami eh mana wanda zai yi yanzu ita ce ba'adin waccan da ya guje ma rafkanuwa ce ya manta ne sahiyan da ba ce maka ba nasiyan ba sahau yayi ya guje ma sai da aka yi sallama ko ku sannan sai ya tuna to ya tashi ya kawo abin da ya tsere masa sannan ya sujjada ga Allah alhamdulillah sai me a shimawi shafi na nawa shafi na goma to ina za mu tashi wa in kana idan abin da ya cuɗanya ruwan nan kana ya kasance min ma la yumkinu al-ihtirazu minhu yana daga abin da ba a yin tsari baya yiwa a yi tsari a gare shi haka ya fito da wannan ɗanɗanan ko wannan launin ko wannan ƙanshin kalma'il mutagayyir bi sabakati kamar ruwan da ya jirkita da kanwa inda ake ɗiban kanwa a kwalin kanwa sai ruwa ya ɓuɓɓugo ya cuɗanya da ɗanɗanan kanwa awil hamati ko bakar ƙasa shine tabo fi ainin hami'atin ham'ati hami'a duka lugga ne na tabo sai ya yi baki-baki launin taban auna hu zalika ko makamancin wannan ko gurin da jar ƙasa take sai ruwan ya yi launin ƙasar ya yi jaje-jaje ko gurin farar ƙasa sai ya yi launin farar ƙasa kamar an sa madara awil jari ko ruwan da yake gudana fi ma'adin zirnikin ko alani wanda yake gudana alama adini zirnikin a bisa mahakar kwan auki biritin ko farar wuta ka gane ai au na hau zalika ko makamancin wannan ruwan da yake gudana a mahakar kwan dole zai baki kamar gawayi kama an wanke rubutu idan kuma yana gudana a mahakar kibrit farar wuta to dole zai yi ja kamar koya to fa haza wannan ruwa kullu dukkansa ɗahurun yana tsarkakewa ba ɗahirun ba in ka ce ɗahirun to muɗahiru ne ko gairu muɗahiru to sai ce maka fa haza kullu ɗahurun dukkansa mai tsarkakewa ne ya sihu min wudu'in alwala yana inganta daga gare shi wallahu alamu Allah shine masani alhamdulillah sai ziya shafi to har mun je 80 to ina ne ina za mu tashi wa ma zakarnahu wa ma zakarnahu abinda muka ambace shi a cikin iƙamarmu da muka karanta jiya min ifradil iƙama na kaɗaituwar iƙama ma adatta kabira banda abin da ya walaici kabbarori kabbarori biyun farko da na ƙarshe Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah da can ƙarshe kad qamati salatu sai Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah in banda abin da ya walaici kabbarori to fa innahu kasani shi lafazozin ikama duka musannan abin biyantawa ai musan ismul musanna ko ta alaihi wa yawa musannan abin biyantawa huwa al-mashhur shine riwaya mashhuriya a mazhabar malikiya fa in shafa'a inna ne ko in wanda bai gyara wani ke tambaya fa in ko fa inna to fa in inna ai tana shiga suna ne in kuma tana shiga mai fi'ili ai zai ma mun yi wannan karatu ko to ga dalilin da yasa ake ganewa in yace inna sai ce fa inna shafa'a in ka gala maka ce wal witra to ya zama a shafu wal witru suna ne amma in ka ce fa in shafa'a idan ya biyanta shafa'a ya zama fi'ili ma bi fa in shafa'a zai zama gaira yi shafa'a fi'ili ma zun gaira ya zama makulun da himan su inda suna ne fa inna shafa'a gairul wutin to wancan zai zama kabaru inna shi gairu din wannan inna da ya kawo ita ta ɗauke shi kuma ya mai da gaira ya zama gairu saboda ya ɗauki wancan a matsayin a shafa'a ismu inna gairu zai zama kabaru inna to kuma ba haka ba ne fa'in shafa'a gaira takdiri idan ya biyanta wani kabbarorin nan ka gane ko la ilaha illallah na ƙarshe ya yi biyu ko kad qamati salatu yayi biyu la tujiz uhul iqamatu iqama ba ta isar masa wannan gairu din ya koma gaira domin mafu'uli ne wannan a kauli mashhuri fa wala yatakallamu mai yi iqama baya yin zance fil iqamata a cikin iqama kamar yanda a kiran sallah ba a yi to a iqama ma ba a yi dama an ce ita ce mafi karfi a kadu min al azani wala ya ruddu baya juyar da sallama ala man yusallimu alai ga wanda ya sallama gare shi wal musalli kaga mai yin sallah mukayyarun an bashi zabi baina an ya kuma lissalati tsakanin ko dai ya tashi yin sallah halar ikamati a halin ikama din ya miƙe a tsaye ya yi ikamarsa a tsaye sannan ya ƙudura niyya ya kabbarar harama au ba da ko bayan ya yi ikamasa daga zaune sannan ya miƙe tsaye ya ƙudura niyya ya kabbarar harama yin ta kawai shine sunna amma tsayuwar yin ta ba sunna bane an ba shi zaɓi in ya ga dama ya yi daga zaune ya huta sannan ya miƙe ya yi kabbarar harama ko kuma ya yi ta a tsayen duka ɗaya ne ba kamar sura sunna ce tsayuwata ma sunna ba ba kamar fatiha farilla tsayuwata ma farilla ba a ita ita iqama yin ta ne kawai sunna tsayuwata ba sunna ba ce saboda haka zai iya yin kayan sama daga zaune to alhamdulillah eh gairar takabir in ka ce takabirati guda daya shine jami'i la tujzi uhul iqamatu ikamar ba ta isar masa kuma ka ce ajiza'a ya ya isar yujibu in yi eh fa in shafa aka ce idan ya biyanta ka gane ai gairar takabir wani abin da ba kabbaroni ba kamar me kamar ashadu an la ilaha illallah ba ɗaya ake ba iqama to in yin maimaita shi kamar na kiran sallah ya yi sau biyu shi ne shafa'a aka ce shafa'a ka gane ya yi abu sau biyu aka ce autara ya yi sau ɗaya ya shi ne ma'anar shafa'i da wuce a luga a shafa'u abin da yake da ɗan uwa ba sa rabuwa shi ne shafa'i eh dama ya gaya maka ai huwal mashahuru akwai ƙaunin da bai shahara ba ruwaya ce guda biyu ka gane ai wanda aka ce umira bilalun an yi tiran ikamata ka gane ai sai aka ce ne illa kad kamati sala a wata ruwa sai dai kad kamati sala to kaga ita za a iya shafa'a take an umarci bilalu ya kadaita kalmomin ikama sai dai karka mafi sala to nan suka samu biyan ta banda ita ke akwai ruwayar kuma da ta zo babu istisna'i din an umarci bilalu yayi ifradi ya kade ta kalmomin iqama kawai to shine yawanci malikiya ta dauka a mashhurin kauli tunda ya ce maka huwal mashhuru akwai wanda ba mashhuri ba to in ka dauki mashhurin iqama ba ta isuwa in aka biyanta wata kalma wanda ba kabbarori ba ina fata an gani in ka ɗauki ɗaya ƙaunin kuma wanda bai shahara ba to don kai guda biyun babu laifi ikamar ka ta inganta alhamdulillah sai me niyya tana nan niyya kan tun daga gida ma ka fito da niyyar sallah ko tun ma kafin ka zo ka tsaya a bayan liman yawwa kai dai karkar gashi kabarar harama karkar gashi sallama yawwa guda biyun nan duk wanda karga liman ausawa ko kuka daidaita kuka yi tare to babu sallah dole ne ni a kabbarar ka ta biyo bayan ta liman dole sallamar ka ta biyo bayan sallamar liman risala shafi nawa ne masu gajeren bugun kamar jami'a shafi na tafi inda nawa to ya kai 89 ko 50 kake cewa a'a duba sosai shi kenan to tattansa daidai ne 59 nasa mu na mu sutu ha babun fil gusli wannan babi ne da yake bayani cikin wanka da ta fi gusulul dana ba ba ka gane ai ko fi gusulul haibatu ko fi gusulul nifasi ba wanka duk ya ɗauki waɗancan guda uku kuma duk zai yi bayanin su a cikin wannan babi amma tsuhuru amma kaga wanka ka gane ai ai mun yi tarifin al-duhur tun a farko alwala tana ɗaukar kalmar al-duhur ka gane taimama tana kunsar al-duhur wankan janaba wankan haila wankan biki duka suna ɗaukar ma'ana ta al-duhur ya ce maka babun bai ce babun fil duhur ba babun fil gusuli kuma zai ce maka amma duhuru kamar ya ce maka amma gusulu amma kaga shi wanka fa huwa min aljanabati shi wanka idan na janaba ne wa min alhaidati da wankan haila wa nifasi da wankan biki sawa'u duk ɗaya ne ka gane ai matsayin su ɗaya ne ta bangaren wajibci matsayin su ɗaya ne ta bangaren sifa yanda ake yin wancan haka ake yin waɗannan dalilan da yake wajibta su ne mabambanta janaba an san dalilin da yake kawo ta wankan haila an san dalilin da yake kawo shi yankewar jinin haila ko wankan biki an san dalilin da yake kawo shi yankewar jinin haihuwa amma dukkansu farilla ne dukkansu kuma iri ɗaya ne sawa'un daidai wa daida fa in iktasara almutadahhiru fa idan da almutadahhiru mai yin wankan nan ikitasara ya taƙaita alal gusuli a busawon kan kadai duna lurui ba tare da ya yi alwala ba a jiza'ahu ya isar masa kuma in ya fito ya wuce masallaci ya yi sallah ko bai yi alwala ba ko saboda me wanka ya kunshi dukkan gabobin da ake wankewa a alwala akwai wanda shafa ake ma shi wankewa ya kunshi kagale karshen tsarki kenan kai da kulle ba shafa ake ba to shi wankewa kan ma an ce ka wanke shi har uku da kamfata uku to akwai wata gabar alwala da bata shiga ba kuma dukkan su wajibi ne shi kenan sai ka je ka yi sallah ko ba ka yi alwala ba in dai ka yi wankan ka na janaba ko na haila ko duki cikakke za ka yi sallah da wannan wankan wa afdalu lahu amma mafifici gare shi ta babin mustahabbi ala babin istihbabi an ya tawadda ya fara yin alwala shine afdalu lahu amma ko bai yi alwala ba wankansa ya yiwu kuma zai iya yin sallah da shi amma abin da ya fi ya fara yin alwala ba da bayan an yabda ya fara bi gasali ma bi farjihi da wanke abin da yake al'aurarsa au jasadihi ko abin da ya taba jikinsa min al'aza na najasa ni akwai wani mani a cinyarsa ko a malarsa ko a jikin farjinsa ko jinin haila da ya ɗauke akwai wani a jikin cinyarsa ko wani abu makamancinsa to a fara tsarkake wannan gurin bi ma'ana a fara gusar da shi daga jiki sun mai tawadda a sannan mutum ya yi alwalan wudu a salati irin alwalar sallah fa'isha in ya so a cikin alwalan nan ga salar jilai ya wanke kafafuwansa ya faro tun daga farko kamar yadda ake yazo ya wanke har da kafafuwa wa isha in ya so a karahu ma ya jinkirta kafafuwan ila akir gusuli zuwa ƙarshen wankan in ya wanke hannunsa iya nan ya yi kurkurar baki ya shakalwa ya face ya wanke fuska ya wanke hannun dama da hagu ya shafar kai da kunne to sai ya fara wankanka sai ya gama wankan gaba daya sai ya wanke kafar dama ya wanke kafar hagu shine tamamu gusulihi wa tamamu wudu'i in ya so kuma tun a farko ya yi alwalar har karshe duka an ba shi zaɓi sun ya bi nufi ya dai sannan sai ya dilmiya hannayensa fil inayi a cikin ƙwaryar saboda an ce ya yi alwala musayin in alwala ce ana karkatawa a fara wanke nan da nan ko haka nan lokacin da zai tsarki ya gusar da najasar ai ba hannu zai tsoma ba zai kamfato ne ya wawanke saboda haka in ya gama alwalan nan kawai ya tsoma hannayensa fil inayi a cikin ƙwaryar idan ƙwarya ce wa yarfa uhuma sai ya ɗago hannayen guda biyu gaira ƙadidin bihima shay'an ba tare da ya ɗebo wani abu da sunan ruwa ba don ta sasu kawai ake don sun ake bukata ba ɗiban ruwa ba in ya sa hannayen haka a cikin ƙwaryar sai ya ɗago su haka ba tare da ya ɗebo wani abu na ruwan ba fa yukallilu bihi ma usula sha'ari ra'asihi sai ya tsatsefe tusussukan gashin kansa bihi ma da hannayen in yana da suma ko gashi sai ya yi kamar yadda wanzamai suke in sun za su yi aski ai ba kwana ruwa suke su jika kan ba kaɗan suke sawa a mutsuka sumar to wannan iya danshin da ya taɓo ya wadatar sau ɗaya kawai ya kama ya mummutsuka gashin kan nasa summa ne summa ya girifu bihimal ma'a summa ya girifu ma'a sannan sai ya kamfato ruwa bihima da hannayen guda biyu a lara'asi ya zuba a kansa hannu biyun ake bukata tunda wanka ne ba alwala ba ne kuma gashi za a wanke da fatar da take karkashinsa to ana bukatar hannaye biyu ya kamfato da hannu biyu a lara'asi a kansa ya wanke ya cuccuɗa salasa garafatin kamfata uku in ya kamfato ya zuba ya wanke ya kamfato ya zuba ya wanke har sau uku gasilan yana mai wankewa lahu ga kan bihin na ai bil garafati da wannan kamfata uku eh yi ne yi mana bihin na inda ya ce maka bihima to da hannaye ke ne ko shi ko hannu ai guda biyu ne wannan ko bihin na jam'i ne na mata na garafatu jam'i su garafatin to gamirin bihinna yana komawa ga salasa garafatin ba ga yadaihi ba kaga da amma in yace bihima din ma yayi da me ake ai da hannayen amma bayan an kamfato ruwa to amma ibadar da yayi da bihinna yana nufin da kamfatan nan guda uku yana mai wankewa lahu da mirin hu kuma ya koma ga ra'asi gasilan yana mai wankewa lahu ga kan nasa bihinna da kamfatan nan guda uku wata fa'adu zalikal mar'atu mace ma tana aikata wannan kamar yadda namiji yayi duk yawan gashin ta ita ma shari'a ta yadda inda ta kamfato ruwa da tafinta guda biyu ta zuba ta ciccuɗa ta sake kamfatowa ta yi haka sau uku ya wadatar da ita wata gasu sha'ar ra'asiya tana ciccuɗa gashin kanta walaisa alaiha hallu iqasiha hannu iƙasiya warware kullun gashin kanta ko kitsanta laisa alaiha baya wajaba a kanta wanda za ta yi wankan janaba ba wai ba sai ta yi tsifa ba ba sai ta warware kullun gashi ba haka da kitsan da kullun in ta zuba ruwa sau uku ta tuttuɗa ya wadatar amma idan ta yi ɗaure ɗaure fa ko ta yi attachment wannan wajibi sai ta warware ai ka san ɗaure ɗaure abinda inyamurai da yaraba suke roba da ake sawa a nan na ɗaya gashi to wannan in ta yi wanka janaba da shi wanka bai yi ba duk inda gashin yake akwai luma a jikinsa saboda wannan robar ba za ta bar ruwan ya shiga ya ratsa gashi ne ya ratsa fata ba amma in gashi ne nata kuma ko da gashi ne in na wata ne ta zo ta yi isali sha'ari ka gane wasila ta sadar da gashin da ba nata ba to in ta zo wanka da ba dole sai ta warware shi ta aji ai ba nata ba ne ba a jikinta yake ba sai ta cire shi ballanta na ma a tace mai din yanzu ba gashi ne na asali ba roba ne ko wani hannun jaka yake walwalewa su su kitso da shi to wannan kam wajibi a tsefe shi in an zo wankan zanama ko wankan haila ko wankan biki thumma yufidul ma'a sannan in ya gama wanke kai sai ya zuba ruwa ala shiqqihil aymani abu sa tsagin jikinsa na dama thumma ala shiqqihil aymani sannan aisari sannan ya zuba ruwa abu sa tsagin jikinsa na hagu mai tambaya zai ce to kuma wuya fa daga wanke kai kawai aka ce mana tsakin jiki na damu da to shi wuya fa ba ai magana sa ba ai wuya yana tare da kai wajen wankewa duk sanda ka zuba ruwa zai sako ne a wuyanka to tare za ka wanke su ka ciccuɗa su da kunnanka gaba da duk suna tare tunda ba ɓannan ruwa ake nema ba to sannan sai ka wanke tsakin jiki na dama sannan ka dawo ka wanke tsakin jiki na hagu in ka so daga daman ka zarce har zuwa ƙauli sannan har kuma an ka zo ka zarce har zuwa ƙauli in ka so daman ka wanko zuwa nan sannan ka wanko hagu zuwa nan sannan ka wanko nan zuwa nan ka wanko nan zuwa nan uduwan uduwan gaba gaba duk wanda kai yayi kowanne dai ka ɗauko ka fara wanke damacinsa kafin hagunsa wannan mustahabi ne fa ba wai wajibi ba saboda shi baya ware maka kaza da kaza yana siffanta maka yadda ake wankan ne wai tadallaku kuma yana cuccuɗa wannan tsagin jiki naka biyadaihi da hannayensa guda biyu ba biyadihi kadai ba da hannaye guda biyu bi isri sabbil mai a gurbin zuba ruwan in ya zuba ruwan to kuma sai ya bi da hannun sai dinga cuccuɗa gaɓoɓin hatta ya umma jasadahu har sai ya bibiyi dukkan jikinsa har sai ya gama dukkan jikinsa wa ma shakka abin da ya yi kokwanto an ya kunal ma'u a kaza wucewa ruwa ya taɓa shi min jasadihi daga jikinsa gunda yake shakkun ruwa ya taɓa ko bai taɓa ba awadahu ya koma masa ko da ya gama wankan sai ya tunanin kai ni ko na wanke hamata ta anya ko na wanke kunnuwa na to ya koma wa wannan gabar bilma'i da zuba ruwa wa dalakahu ya cuccuɗa shi daga addalku ne ya mai da shi fi'ili dalaka ya cuccuɗa addalku cuccuɗawa ya cuccuɗa shi biyadihi da hannunsa hatta yu iba jami'a jasadihi har sai ya bibi dukkan jikinsa wa yutabi'u ya dinga bibiyar umqa surratihi zulfin cibiyarsa nan malam ya walo maka wasu gurare masu ɓoye lum'a wanda in baka yi wasa ba a nan janabar taka za ka tashi da ita baka sani ba zurfin cibiya lalle ne ka sa ɗan yatsanka a cikin wankan nan ka cuccuɗa wata ta halki da ƙarƙashin maƙogwaransa halki hulƙum jam'i ne hulƙum alhalƙu maƙogwaro ya sa hannu ya cuccuɗa wajen wankewa wa yukallilu sha'ara lihiyatihi ya tsantsefe gashin gemunsa ya tabbatar ruwa ya latsa shi har fata da take karkashi wata hata janahaihi da karkashin hammatarsa guda biyu wa baina aliyatahi da tsakanin cinyoyinsa guda biyu wa rufugahi da kwalin duwawunsa ta baya wata hata rukubatai da karkashin gwiwoyinsa guda biyu wa asafilar jilai da ƙasan ƙafafuwansa nan duka ya kiyaye wajen wankan da na ba kare ban lum'a wa yukallilu asabi'a yadayhi kuma ya dinga tsatsefe ɗan yatsun hannayensa wa ya gasulu rijlaihi sai ya wanke kafafuwansa a kira zalika ƙarshen wannan wanka nasa idan ya jima'u zalika yana tara wanke kafafuwan nan fihi ma a cikin su li tamami gusuli domin cikar wankansa da ya faro wa li tamami wudu'ihi da kuma cikar alwalarsa wancan kafafuwan shi ne cikar wankan shi ne cikar alwalan amma in kana askara in ya kasance ya jinkirta gaslahu ma wancan kafafuwan tun a farko da ya gaya maka ya wanke su ko kuma ya jinkirta to idan bai wanke kafafuwan ba sanda ya alwala da farko to yanzu da ya wanke wanke kafafuwan shine cikar wanka shine cikar alwala in kuma dama ya wanke su tun a alwala ta farko to yanzu in ya zo wanka ba sai ya wanke kafafuwa ba tunda ya riga ya wanke su wancan wankewar ya dauke masa wa ya hazaru amma fa ya dinga kiyayewa an ya masa zakarau kare shafi azzakarinsa fi ta luki cikin tuttuɗa wannan nasa kare shafe shi bi baɗinin kafi da tafin hannunsa domin masu zakar bi baɗinin kafi au bi baɗinin asabi'i au bi jambai ma ya ƙudulu zuwa ai mun san wannan to ya kiyaye in dai wannan alwalar yana so ya wannan wankan yana so ya yi sallah da shi to ya kiyaye kada taba zakarinsa a cikin cuccuɗawarsa bi baɗi kafi fahim fa'ala zalika in ya aikata wannan a cikin wankan ya taba a zakarinsa wa qad aw abduhu kuma ya riga ya bibi wankansa gaba daya duk inda ake wankewa ya wanke amma ya ya taba zakari to a adalu du'a ya maimaita alwalan nan a ƙarshe in dai yana nufin yin sallah amma in ba ya nufin yin sallah wani lokacin bai zama dole sai ya maimaita alwalan ba ka gane ai amma dai ya san wannan wankan ba zai yi sallah ba wa in masahu idan ya shafi azzakarin kibti da'i gusuli a cikin fara wankansa ba da an gasala mawadi alwudu'i bayan ya wanke gulaban alwala minhu na jikin nasa to falyu mirra ba da zalika biyadaihi ai falyu mirra biyadaihi ya tafiyar da hannayensa ba da zalika bayan taba azzakarin ya tafiyar da hannaye ala mawadi alwudu'i a gulaban alwala bilma'i da ruwa shine da yin alwalar fa alama yan baki ka zuba amsa abin da yake kamata ba alama ya jibu ba yawwa ba wajibi bane yin alwalar alama yan baki min zalika abu abin da yake kamata ne min zalika na yin alwalan nan wa yaluhi kuma anan sai yayi niyyar alwala tunda wanka ya cika yanzu kuma alwala babu to yanzu sai kayi niyyar alwala da zaka yi a ƙarshen wankan amma in ka riga ka yi a farko kuma baka taba zakari ba ba ka da bukatar niyyar alwala niyyar wankan kadai ya dauke maka wajibcin alwala alhamdulillah wa rufgaihi kwalu duwa wuta ayi mana ko galli kama ka gani galli kama tana zuwa a farkon gora eh ah dogo sama face ba da kai ba kake amma a kafa ko yau ka fara karatu da wannan littafin ne ma fa dogo sama ne mana haka waye ba na fara wanke eh yau da mai jama'a da ne sai ka wanke dama shi kenan shi kenan da mai tawon dama mustahabi ne inda aka sai maka wata ya muni to wannan babi ne na mustahabi ba na wajibi ba ina ne hashiyatul adawi 87 a sujudar farko wannan ma ya jibu itiqaduhu yana daga abin da itiqadin sa yake wajaba ga musulmi Allah ta'ala hakika Allah ta'ala khalaqan nara ya halici wuta kishiyar aljanna kenan ya abi abin da yake nufi da annar daral iqabi gidan nan na uquba allati wanda fiha an-nar wutar tana ciki ka gane ai an ce an-nar wutar da take ciki ake nufi an-nar wahada ko an-nar wa'ada Allah ko to sunan wuta ne to amma ba wutar kaɗai ba wuta a nan duniya ma ai ya halice ta ko ana nufin gidan wutar ita ce jahannama ana kiran wutar da sunan gidan gidan wuta shi ne jahannama fa'addaha Allah ya tanade ta dara kaji ba ai manzila mazauni ne kuludin na dawwama dawwamar an ce dawwama mu'abbadin abin tuturtawa liman kafara bihi ga wanda ya kafirce masa ai bihi ai billahi tunda an ce annan laha to ba a bukata a sai liman kafara billahi tunda an riga an fara da sunan Allah din sai dai damiri kawai yayi aiki ga wanda ya kafirce wa Allah ai ma'anar kafirci jahada wujudahu yayi jayayyar samuwar Allah ka gane kamar masu cewa babu Allah wa alhada kuma yayi ilhadi shine zalama ya zalunci kansa wa zaga ya karkata ya karkace fi ayati a cikin ayoyin Allah ayoyi a nan ba na ƙur'ani kaɗai ba ai makalukati ababen halittarsa sanurihim ayati na fil afaki wa fi anfusihim to irin waɗannan ayoyin ake nufi a nan halittun Allah addallati ala wujudihi wanda suke nuni zuwa ga samuwar Allah wa wahadaniyati da kadaituwarsa wa sifati da sifofinsa yace duk da yadda da wannan ba shine ma'anar kafiri wa alhada kuma yayi ilhadi shine ya karkata ko ya bauɗe fi kutubihi cikin littattafan Allah almunazzala abin saukarwa wa rusulihi ya kafircewa manzanninsa almursala abin aikowa faman jahada shay'an min zalik duk wanda yayi jayayya yayi inkarin wani abu daga cikin waɗannan abubuwa fa huwa kafirun wannan ya zama kafiri wadalla kalamu sheikh zantan sheikh abu muhammad ibn abi zaid al-qirawani yana nuni ala annal jannata wan nara abu sa cewa aljanna da wuta makhluqatani ababan halitta ne guda biyu laisa sifatani min sifatillah ba kamar alkur'ani bane aka ce laysa bi makhluqin fa yabi da aya ga maka a su din makhluqai ne mawjudatani kuma suna nan al'ana a yanzu wai ba sai an mutu kafin a gama zaman kabari Allah zai yi shiri a gina wuta a gina aljanna ba a suna nan ba an gaya maka annabi annabi ma daga aljanna aka saukar da shi ba yawwa Allah ya tanadi kansa shine shine ma'anar a'adda ko uiddat lil muttaqina an tanade ta kaga da ba akwai kenan in ka dace an tanade abu eh ai kafin aikin sai zo aka tanada sai aka ce wani ya tanadi kayan gini me ake nufi ya tara su suminti da gulo da rodi da gravel amma lokacin aikin bai yi ba yayi tanadi dai shine ma'anar a'adda ha kenan dama suna nan samammu ne al'ana a yanzu da ake maganan nan dalla ala wujudihi ma alkitabu wa sunna wa ijma'u ahli sunna alkitabu alqur'ani wa sunna da hadisi wa ijma'u ahli sunnati da ijma'in ahli sunna dalla yayi nuni ala wujudihi ma abu ta samuwar wuta da aljanna a yanzu kaman qala kilafa zalika duk wanda ya faɗi sabanin wannan fa huwa kafirin ya zama kafir duk wanda bai yadda da akwai aljanna ba a yanzu ko da ya yadda da ita amma sai nan gaba za a yi ta bai yadda da akwai wuta a yanzu ba sai nan gaba fa huwa kafiru kuma la yu'zaru bi jahlin ba za a karbi uzurin sa da rashin sani ba su wanda suka sani ganin ta suka yi wuta da aljanna ai ba ganin suka yi ba imani kawai saboda haka dole ne ka yadda akwai su ba za a karbi uzurin sa wannan ai bai sani bane jahili ne sai ya sa ake wannan magana alhamdulillah sai ne na'am mhm Eh. Eh. man. A'a. Idan a ganin zina ne aka ce ba za ta yi ba. Amma a kore na saba za ta yi. Yi mana. ita ma za ta yi don ta tabbatar masa da ɗansa ta kukuta daga zargi in ta san ba ta yi ba eh ƙazafi da tsiraicin ƙazafi eh da kaɗaituwar ƙazafi to kaɗaituwa ƙazafi ne kaɗai bai ce ya ganta filmi da tabariya ba kawai ya ce matarsa ta yi zina bai ce ya ganta turmi da taɓarya ba amen kuma shi kansa li'anin fa in mutum bai bayi da ilimi zai je ya jawo kansa har ƙazabi biyu yanzu alal misali idan ya ganta da kwartan ya zo ya ce matata na ganta ta yi zina da wani ko wani yana neman matata to wannan nan fa in bai in ba kashe du hudu ba ai shi ba matarka bane balatana ku yi li'ani da shi in baka kashe du hudu da ya zina da matarka ba in bai yadda ba sai amma bulala ta mani kafin ka zo ka yi li'ani da taka matar yi mana wancan da ban dama ce wai in ba ka iya kama ɓarawo ba to in ka zo kawai ka ce matarka ta yi zina ka ganta tana zina ya ka ganta tulmi da taɓariya alƙali ma bai tambaye ka ita da wa ka gani ba inda ya sa abin da yake ba ruwansa da wannan in kwa kace na ga tana zina da wani to a ce to sai ka kashe duhu nan babu maganar wallan mai kulla hum shuhada illa an fuso a tsakaninka da matarka ne wallabi ne yarmuna azwajahum wallan mai kulla hum shuhada illa an fusuhum fa shahadatu ahadihim arba'a shahadatin billah wannan tsakaninka da matarka ne shi ma dan haƙƙin aure ne in wata ce da ba matarka ba sai ka kashe duhu amma ya zama azwajuhum ne ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم فشهادة عليهم أربع شهادات بالله to in kace mata yi zina da wani wannan ne yace bai yadda ba ka masa sharri to ka je ka kawo shaidu guda hudu dan shi ba matar ka bane ko in baka ka shaidu hudu ba sai an fara maka bulala 80 na kayi wa kwanto kazabi sannan ka zo ka yi li'ali kuma da matar ka saboda haka shi li'alin ma ka san shi tukun kafin ka je ka ce za ka yi bayani a kansa kitabul iddati wal istibra shafi na 244 askari eh eh idan ka je wancan littafin ne su na littafin na hawan shan nufaɗi na mala adam da idai na zuwa yawan ka je kafarawi akwai babin da ake masa fata akwai kaddara wa'alam anna kitabar iddati wal istibra akwai ruhuwa akwai fata akwai kisra duka kuma lirabun su ya inganta amma dai abin da ya fi shahara aka fi sani ka gane ai bi taqdiri a wato haka ne bi taqdiril mubtada haza kitabu shi kitabu da shine kabarun li mubtada'in mahzufun labari na mubtada da aka shafe taqdiruhu haza shi wannan mubtada da aka shafe kaddarawansa haza haza kitabul iddati wal istibra sai aka shafe haza din shine mubtada aka isu da labarin mubtada mahzufi kitabul iddati wannan littafi ne na bayanin idda wal istibra da kuma kubutar mahaifa alhamilu mace mai ciki yubri'uha wad'ul hamli haife ciki yana kubutar da ita daga wannan iddar taka an ka sake ta mun ainihin kitabu dalaki ko bayan kitabun nikah to yanzu za a yi bayani in an saki mata kuma ya idda take shi ma aka ware mata kitabunsa daban tunda muna muna maganar idda da ce alhamilul mu'taddatu ba ya riga ya maka tarifin babu yana nufin alhamilu mace mai ciki da take idda iddar kuma ta saki ce ko ta mutuwa duka ɗaya ne a wajenta wad'ul hamli haife cikin nan yubarri'uha yana kubutar da ita daga wannan iddar ba ta baka wal istibra ba to shine yubarri'uha din daga ta haife cikin nan ko da da safa kasake ta bayan azhar sai ta aihu da yamma in ta samu miji sai a daura musu aure eh ya shaf shaf shari'a ce amma kuma da cikin sabo ne da kalamin ciki ne na wata daya ka sake ta sai ta yi wata takwas tana renon cikin nan sai ta aike shi sannan za ta yi ya danganta da girman cikin da kuma kankantarsa kuma haka nan miji na ya mutu mijinta ya mutu da safe bayan azahar sai ta aihu da yamma in ta samu bazawali sai a laura musu aure babu sharaɗin wai sai jini ya ɗauke yawa ba zai sadu da ita ba dai sai jinin nan ya ɗauke na aihuwa amma dai aure mata nawa kuka ɗaura aure suna jinin haila tunda ba tambaya za ka yi ba amma ya tana jini ko ba ta jini yake da duka haka ta idda ta ƙare akwai mana magana kuma al'idadi to Allah sarki to amma dai ai ai ba ta yi auren ba ai mutane su ba ba ta ba zaki ba ya ya shi yasa malai yace maka ma kana ko ya ya kasance anan ko da bari ta yi ka gane ai wada'atu mukhallaqan ta haife cikin nan nata abin halitta ya zo da hannaye da kafafuwa da kai da kunne augara mukallakin ko ba ko bai zama abin halitta ba ko gudan jini ne ya faɗi ta yi ɓari shikenan kawai ta gama ita dama cikin shi ne ya hana ta yin aure to tun da yanzu ya rabu da ita ya sauka daga cikinta shikenan kawai ta gama ita in ta kaba ce ma ta gama wata ataddul hurratul hamil alhurratu ‘yantacciya, alhamilu mai ciki, ta'attadu tana yin idda lilwa fashi ga mutuwar miji, arba'ata ashhurin wa ashiran. A ba alhamilu ba ce, kai alha'ilu ba za ku gaya mun ba? Alhurratul ha'il, kishiyar alhurratul hamil. Alhurratu ‘yantacciya, alha'ilu warwarar riya ga balin ciki. wanda cikinta ba komai ita ce alha'ilu mimun da hamza shi ne bambanci alhamilu mai ciki alha'ilu wanda ba ta da ciki ka gane ai suna yin idda lilwa fati ga mutuwar miji arba'ata ashhurin wa ashran wata hudu da kwana goma walau bikiran ko da budurwa ce bi ma'ana wacce ba ta taba yin jinin al'ada ba au sagiratan ko kalama ita ce kalamar da bata fara jinin haila ba au ya isatan ko kuma wacce ta ɗaiɗe ƙauna daga zuwan jinin haila saboda shekaru dole ba zancen wata uku irin na saki wata hudu ne da kwana goma wata ta babbanta da su kadai ita ce mai ciki wa ulatu lahamali ajalahunna an yaba ana hamlahunna ai haka Allah ce alhamdu ne ya zama a hamali wa ulatu lahamali ma'abota ciki ka gane ai to idda su shine fa'ajalhunna lokacinsu na idda an yaba ana hamlahunna su haife cikin wannan duka shine muke karanta a farko wannan jumla ta wannan aya wa alal madkhuli biha wanda yayi kwanan aure da ita ka gane ai kuma tana jinin haila ba sagira bace ba ya isa bace to koda ta yi wata hudu da kwana goma nan haibatu sai an ga jininta na haila ka gane ai idan wata hudu da kwana goma ya cika eh kuma tunda ya mutu ba ta yi jini ba to har yanzu ba ta gama ta kaba ba sai an ga jininta guda ɗaya saboda zai iya yiwa akwai kwantaccen ciki ko tunda tana jinin haila illa an ta kuna adata tsuhuriha sai dai in al'adar tsarkinta dama can a kasara mafi yawa ne mina shuhuri daga watanni ba mina shari ba ba mina shaharai ba ita al'ada ta sai ta yi wata uku hudu sannan take al'ada daya akwai su akwai da sai ta yi wata shida sannan ta yi jini daya a ita al'ada ta a shekara sau biyu take yi jinin haila akwai su to ita wannan fa tabbata suru tana takaitawa alaiha ai ala arba'at ashhurin wa ashra inda dama ita al'adarta an san ta sani ko ba ciki sai ta yi wata hudu biyar shida take jini daya to daga ta yi wata hudu da kwana goma ko ba ta yi jinin ba ta gama ida tun da dama ita ta sani ba kowane wata take yin jini ba amma matar da duk wata tana jinin al'ada mijinta ya mutu har ta yi wata hudu da kwana goma ba ta ga jini ba to ko za ta shekala ba za ta yi aure ba ba za ta fita a ta kama ba sai ta ga jinin ta guda ina fata an gani idan adatuha akasaru min ad-duhur al'adanta aw shine akasaru min ash-shuhuri to fa taqtasiru tana takaitawa alaiha akan wancan arba'ata ashhurin wa ashra wal amatu ita kuma bai wafa ai wata ataddul amatu can ba sai maka wata ataddul huratul hamilu ba to adafi ne akan wancan kawai sai maka wal amatu ai wata ataddul amatu baiwa tana yin idda bi shahararri da wata biyu wa kamsi layalin da darare biyar shine rabin wata hudu da kwana goma iddanta na mutuwa ko ta kabanta rabin iddar ƴantacciya ne shi yasa sai ta maka wata alhurratu alha'il to ita ma al'amatul ha'il tana yin takaba ne da wata biyu da kwana biyar wal kitabiyatu ita kuma ahlul kitabi ba yahudiya ko kirista ta hatar musulmi da take ƙarƙashin musulmi mata ce a ƙarƙashin musulmi ita ma kal musulmati kamar musulma ce hukuncin su ɗaya dole in mijinta ya mutu ba za ta yi aure ba sai ta yi wata hudu da kwana goma in tana da ciki sai ta aife in waddanta in iddata aksaru mina shuhuri ne to in ta yi wata hudu da kwana goma yadda dai musulma take intacciya ita ma haka ne ta kabanta menene kwanakin iddanta ta kaba daban ta kaba baya kanta ta kaba eh do yawwa ka sani dokokin wannan baya kanta tunda ita ba musulma ba ce amma dan a kiyaye nasaba ta musulunci to dole wannan iddar mutuwa dole sai ta yi don ka ta tafi da ɗan musulmi zuwa gidan arna ina fata an gane amma dokokin ta kawo wannan baya kanta tunda ita ba musulma ba ce wakila a wani ƙauye na biyu aka ce a ita ba kitabiya tastabri'u tana kubuta ne daga wannan iddatul wafati bi salasa haidun da jinin haila guda uku inda ita ba musulma wata da ba a tsora mata dokokin ta kaba ba to haka nan wannan wata ulla kwana goma bai shafe ta ba a tabbatar dai mahaifar ta babu ɗa in ta yi jini uku daban-daban to shi kenan ta je can ta yi aulenta in ka ramba dukulan biya in ta kasance an yi dukuli da ita wannan ana maganar in mijin ya take ta kafin ya mutu wa illa in ko dama bai take ta ba an ɗora musu aure bai take ta ba musulmi ya mutu fala sai a alai hawa komai a kanta eh amma idan musulma ce sai ta yi wata hudu da kwana goma yi mana mata zace ba to alhamdulillah sai mu sai cikin waladi ba sai ne aka da himma alhamdulillah kamar ya masu walibiya to ka ce ba da shabe ba ka ce su ne ba su aiki da ita to ko aiko da ƴaƴan yake san jirgin sama wai kuma suna kalba ƴaƴan wato sai amfani da alwalidu lil firashi amma ai hankali da tunanin bai baka ba bai kamata a yi wannan hukuncin ba in kuna tare ne ba jiya ko shekarar ba mun li'ani ba shekarar jiya ba ba aka ce sharaɗinsa sai ya yi da awar istibra'i ba lam ya masa ba da hu to kai da aihuwar ma ba ɗaya ba har biyu ma da an yi in an baka na farko na biyu ba ita shari'a dai za ta baka na farkon idan ka take ta bayan ka aure da nan ka fita ka take ta fi duhurin masifu to ko shekara nawa kai dan farko na sani wannan shine mu ta madi amma na biyu da na uku a wannan ba za ka mutu sai me akwai na hau to ina ne farkon ina ne wala alƙasum annahu alwadi to ka'idan ta nawa ta goma sha hudu ta sha hudu ko ta sha biyar alƙawa'idu yujzamu alfi'lul mudari'u ana daure fi'li mudari'i idza sabaqahu harfun jazimun idan wani harafi mai daurewa ya gabace shi kal hurufil atiya kamar harafofin nan masu zuwa wahiya ita ce lam ka gane ai lam yajuz lam yaf'al lam yadkhul lam yakhruj wala da kuma la amma annahiya mai yin hani ba annafiya mai korewa ba wa in da kuma in shardiya ka gane ita ma in din ba kala kala ce akwai nafiya eh akwai bayaniya ka gane ai yau wato in din ta zama shardiya sai lam ko lam wala waɗannan harafu guda biyu in ka cire in ɗin lam da lam annahiya ta hani ta jizimani fi'ilan mudari an wahidan suna ɗaure maka fi'ili mudari ne guda ɗaya wal harfu al shi harafi na farko shine lam yanfi husulal fi'li fil madi yana kore kasantuwar aikin a cikin zamanin da ya shuɗe a baya dai ba a yi ba ko da nan gaba za a yi wasani shi harafi na biyu shine la annahiya yanha yana hani ne an an amal da fi'li ga aikata wannan fi'li mudari'in da ya biyo bayan la tafa'al me yake nufi kar ka aikata kaga yayi hani ga aikin da ya biyo bayan sa shi ko wancan ya kole ne a baya ba a yi ba na sha shi da shine in tajzimu fi'lan ita kuma tana daure fi'ilwali guda biyu ويفيد ينا فائدة وتفيد أن تن إن تنا فائدا تلوى أنه دون الفعل الأول شوى كسنتو الفعل فالكو شرط شين شرطي في وصول الفعل الثاني كن كسنتو الفعل نبيو alhamdulillah sai ne to ina ne alai guba a tambi ne na biyu hannal asma al'atiya ka biyanta sunaye masu biya masu zuwa daga daga tasmiyar ne sanni ne eh haka in ka ce sanna ya zama fi'ili ma bi sanni shine fi'ili amri sanna ko yusanni tasmiyatan wa sanni shine fi'ili amri sannil asma al'atiya ka biyanta sunayen nan masu zuwa duka mufradai ya kawo kai za ka mai da su tasniya na farko babu sai ka sai babani babani ba babani babani shajaratun sai ka sai shajaratani ɗariƙun ko ɗariƙani kasa akwai ɗariƙun akwai ɗariƙatun idan muzakkari ne ɗariƙun zai zama ɗariƙani idan ɗariƙatun ne mu'annasa zai zama ɗariƙatani asfurun sunan tsuntsu ne ba sai ka ce asfurani karimun sai zama karimani zakiyun sai zama zakiyani hadiƙatun hadiƙatani ba za ka ce hadiƙani ba saboda akwai ta'anizu dole ta bayyana a cikin jami a gane mata yi ne guda hadiƙatani naharun naharani kitabun kitabani waraƙatun waraƙatani ba za ka ce waraƙani ba waraƙatani inda ake waraƙun sai ka ce waraƙani waraƙatun waraƙatani alhamdulillah sai ne akwai mula na ce mula na'am wala mutu yau ga ɗan ake har ya biyo ba ya to ana kawo an tafi kawo ina za mu tafi akwai saura kenan a cikin wa a cikin akwai biyu kashe me? wa rubba ne? muna muna cikin babu hurufin jarri daune-daune muka yi to sai mu tashi warubba warubba aidan thumma muzfi ma hadar min az-zamani wannan ba mu ba oho waccan waccan tana bayani kenan akwai iza rabita anaka to shi kenan warubata ji abadan musaddara wala yali hal ismu illa na kira wataratan tudu maru badal wawi ka ƙaulihim wa rakibin bijawi ko wa rubba shi harafin rubba ta'ati tana zuwa abadan koyaushe musaddaratan a bar gangarowa wala yaliha ba abin da yake biyo bayanta wala yaliha al-ismu suna baya biyo bayanta illa na kiratan sai dai nukura suna ne yake biyo bayanta tunda an ce tana wa suna kisra to amma ba wani sunan da yake biyo baya illa na kiratan sai nukura ba ba a mata ma'arifa ba ta shiga ma'arifa sai dai na kira rubba rajulin karimin laqituhu haka za ka je suna faɗa da yawa mutum mai karamci na gamu da shi kaga rajulin ai na kira ne ba jam'i ba ne ba ma'arifa ba ne rubba tana shiga suna amma sai dai na kira wa taratan wani lokaci tudumaru ka gane ai ana ɓoye ta ba'adar wawi bayan wauɗin ka ƙaunihim kamar faɗin suwara kibin wannan kisra ita ta nuna akwai rubba da aka ɓoye yana nufin tuhuzaku ne ana shafewa wara kibin bijawi ko da ba haka ba ne wara kibin ai wa rubba rakibin da yawa akwai mahayi bijawi ga abun hawa amma sai aka ɓoye mai rubba sai aka isu da al'irabinta da ya hau kan rakibin wa rubba rakibin ne amma sai aka ɓoye da aka sai wa rakibin ka gane ya yi wani lokaci kenan ba koyaushe ba kenan yawanci an fi bayyana ta amma in karatu ya yi zurfi da yawa akan ɓoye ta shi kenan anan babu ya ƙare ba alhamdulillah sai ne kafin bulugu akwai nailul arabi في شر وجوه العدد تو اناني انا انا يقول kace shafi na nawa nailul arabi fi sharhi ruhil adab to ina za a tashi to sharhin mukabidan da ya ce mukammilan shuruɗahun muƙarrara yana mai cika sharaɗoɗin wannan wuridi na tijaniya al-muƙarrara abin tabbatarwa a littattafan ɗariƙa to sai ce mukabidan adabahul mu'tabara yana mai gogaya da ladubban wannan wuridi al-mu'tabara abin lura to mukabidan ɗinnan wal mukabadatu iya dafa usa'il shine tunkudewan asa'il mutumin da ya ma tumbe kasan tumbe mutumin da ya kawo ma hari kuma kana tafiya a daji sai kura ko zaki ko da musa ya bujuro ma zai cinye ka kaga dole ka tsaya ka yaƙe shi shine dafa usa'il ko wani dan fashi ya bujuro ma a hanya da makami kana tafiya dole ka tsaya ka kare kanka shi ake shi masa dafu sa'i shi ne asalin almukabadat abinda yake shi yasa ce maka kayi gogayya ana kyansa yin gogayya wa hibzul wasa'il da kuma kiyaye wasiloli tsani tsani da ake bi kafin a cimma buri a gane ai idan za ka yi gini sai ka tona foundation ko sai ka boye wani bulo a ƙasa bayan ka zuba abin da ake zubawa wannan ne wasa'il hanyoyin da ake bi jini ya tabbata ya tsaya to ka kiyaye wannan wasa'il din ai abin nufi mudafi'an shine mukabidan kana mai tunkuɗewa lil irin nafsani ga tsirga zuci wasuwasi da yake zuwa zuciya lokacin da za ka karanta auradin dukkan kokarin tunkuɗe shi daga zuciyarka wa shaidani da alkhadiru shaidani wasu wasi da shaidan yake sawa a zuciyar bawa wa muhafizan ko kana mai kiyayewa lil rahamani ay lil khadirir rahamani surga zuci da yake zuwa daga Allah shi da shi ne suke masa waridi wanda yake zuwa daga halara ta ubangiji wanda zuciyarka take talaki to ka kiyaye shi karka yi tunanin wani abu domin ka samu wannan waridun rahamani wal ko wal malaki da kuma waridul malaki wanda yake zuwa daga mala'ika da Allah yake wakiltawa ya yi ilhama ga bawa. Fatilkal mudafa'atu to wannan tunkuɗe ka'irun nafsani wa shaiɗani wal mujazabatu da kuma fuzgowa na hasken nan na rahamani da malaki wal muhafazatu da kiyayewa fiye a cikinta kai shiddatun abu ne mai wahala mai tsanani ala nafsika ga zuciyarka yanda ka san fada da zaki a daji yana da wahala ga gangar jiki ta zahiri da fada da kasurgumin dan fashi wanda ya saba kashe mutane ya san makasa yana da makami ya tare ka gaba da gaba kuma ba abun hannunka yake so ba ranka yake so sai ya gaba ka motsi sannan ya ɗauki dukiyar taka wannan irin jajircewa za ka yi inda kana son tsira da ranka to fada da zuciya ya fi wancan tsanani fada da wasu wasi da tsirga zuci na shaidan ya fi wancan wahala wancan aina zahiri ne ko shi faranka da dukiyarka yake nema shi kuma wancan imaninka da musuluncinka yake nema wannan in ya kwace maka dukiyar ya raba ka da wani amfani ne na duniya kadai wancan ko in ya kwace maka abin da yake zuciyarka kadirin shaidani to ya raba ka da dukiya ce ta har abada ta lahira to wanne ne yafi tsanani wanne ne yafi shi yasa wata rana an dawo daga yaki an yi jina jina wasu sun yi shahada wasu sun rasa hannun wani ya rasa ido ka gane ai wani ɗauko shi aka yi ma yana numfashi da kyar ana zuwa madina maza Allah to mun gama kalamin yaki ku yi shiri kuma a fita babban yaki ta ya rasulullahi wa mal jihadul akbar wanne ne jihadin da yafi wannan kuma yace jihadul nafsi wa shaytan ayi damara a yaki zuciya da kuma shaytan shine al jihadul akbar to shine nan shi yake ga maka mukabilan abadahul mu'tabara mutum yayi kokari wajen ladubban da aka shimfiɗa wannan auradai ba wai karanta su kawai a harshe ba da cika adadi zuciyarka ka yi kokari ta samu alka'irun rahamani wal malaki to fa tilkal mudafa'atu wal mujazabatu wal muhafazatu fiha shiddatun abu ne mai tsanani da wahala ala nafsika a zuciyarka sai kai da gaske ka anna tudafi'a tudafiwa kamar kana tunkudewa ne wannan tsirga zuci na shaidan bika bidika da hantar ka ita sai aka ce mukabida daga alkabidu hanta kamar hanta ita ce makamin da zuciya take fada da tsirga zuci na shaidan da son zuciya da gillu da hikidu da hasadu duka ciwo ne na zuciya da suke yakar zuciya ita kadai to kamar da hantar ka kake yakar su shi yasa aka kawo kalmar mukabida daga alkabidu hanta kana gogayya kamar kana turkuɗe su ne bika da hantarka fa haza muraduhum wannan shine muradin sufaye ahalullahi arifai bi jihadiha da yakar zuciya in suka je ka je ka yaki zuciyarka ko ka kashe zuciyarka to wannan suke nufi ka cire dukkan wani mugun abu a cikinta wa huwa fidamuha shine yaye ta ai mun san yaye jariri daga nono eh jariri ya saba da shan nono shekara ɗaya shekara ɗaya da rabi rana tsaka yanzu ka ce ya daina shan nonon nan ai kai ba za ka yi bacci ba kuka ma ya ike ka da rikici iri iri abinda bai saba yi ba to haka za ka yi da zuciyarka ka yaye ta da sabon nan da ta yi da son zuciya da jin haushin wani da in an zage ka kaji ba daɗi in an doke ka kaji ba daɗi in an kwace maka wani abu kaji ba in dai an barka da imaninka duk abin da ka rasa ka yi murmushi Allah zai baka abin da ya fi to shi ne abin da arifai suke cewa kiɗamuha anil ma'alufati yaye zuciya daga abubuwan da ta saba da shi marasa kyau ka gane yayi wa in tafadibu yan fadini mai albuda ya zaba wannan su kaɗifi da dama ya gaya ma ita zuciya kaɗifi kamar jariri ne in ta hamilu in ka kyale shi shabba ala hubbi raba'i zai girma a bazasan shan nono sai ya kai shekara biyu uku ma tun da kyale shi kai amma fa wa in ta faɗi mu in ka yaye shi yan faɗi mi zai yayu gaba da shan nono to haka yace zuciya haka take kaga nan magana ce ta ma'arifa yake masa wannan buka difin ita zuciya kamar jariri ne to fi'amu ha anil ma'lufati shine mukabidan din wa hamluha da kuma daukan ta ka dora ta ala kilafi hawa abu ta sabanin san zuciya abinda ba ta so din na zama da wani ka sai kin zauna da shi ko zaki mutu abinda ba kya so wai wani yana zagin ki ki jure jin zagin ko zaki mutu abinda ba kya so wani yana halala yana zagi ki jure ki ɗauke shi da shi da masoyi duk ɗaya ka ɗauke ta aulaki lafi hawa ha abu ta saɓanin son zuciyar fi umumin auƙata a cikin gamewar lokuta gaba ɗaya ba wai lokaci lokaci ba koyaushe ma hatta tarta har yadda za ka samu hutu ba ka da wani damuwa a ranka limsali ma'amuwa in ba ka kwatanta umarnin Allah ba wajen tunabin mai hiyati da nesantar abubuwan da aka hana abinda wani yake ina ruwanka da shi ka gane yayi man amila salihan fa nafsi wa man asaa fa alaiha ai kansa yake yi wa in ya zage ka kansa ya zaga in ya doke ka ka kaddara kansa ya doka dan alahira shi zai ci duka saboda ya zalunce ka in kudin ka ya kwata a zahiri an cuce ka kansa ya cuta fejin ka ya kwace nasa ya kwata gidanka ya kwace kansa yayi wa wa man asa'a fa alaiha in ka san wannan to sai ka samu hutu ba ruwanka da bacin ran duniya kai dai damuwarka ya za ka yi ka aikata alma'amurati abubuwan da aka yi umarni waji tinabil manhiyati da nesantar abubuwan da aka hana wa haza huwa siratu asawi wannan shine tafarki madaidaici fil halata a cikin halayen bawa lokacin da yake kokarin shiga halara ta ubangiji li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala su ba su abunsu da ka ba sa kwansu sai da zakara suka ce wallazina jahadu fina Allah yake waɗanda suka yi kokari fina a cikin mu suka yage san zuciya suka bi umarnin Allah suka kaucewa sabawa Allah shine ma ba jihadi fi sabilillah ka gane ai akwai ibara guda biyu a cikin alkur'ani wanda sai ka za ka bambance su in aka kawo kalmar jihadi aka haɗa shi da fi sabilin lahi to wannan jihadi na makami ake nufi amma idan ba a kawo sabili ba ka gane ai Allah ya jingina ƙoƙarin ga zatinsa ba ga tafarki ba to ana nufin ka yi ƙoƙari da wajen bautawa Allah wajen hidu fillahi ba fi sabilillahi wa jahidu fillah to ku yi kokarin ibada ake nufi nan ma jahadu fina ba fi sabilina ba ba na makami ake nufi ba jahadu fina ko wa jahidu fillahi in ba kawo sabili ba to ba makami ake nufi ba kokarin ibada ake nufi wadanda suka yi kokari fina cikin bauta mana lanahadiyar nan wallahi za mu shigar da su su bulana ta falkunanmu na musulunci shine azratul sawi wa qala ta'ala wa man jahada duk wanda yayi kokari wajen bautawa Allah fa inna ma yujahidu li nafsi yana yin kokari ne ga kansa dan amfanin nasa ne wa samaratu zalika to amfanin da ake ganewa an samu a cikin wannan jihadun nafsi farhuha farin cikin da zuciya take bi da'ati da yin da'a ga Allah duk lokacin da kai aiki mai kyau na ibada sai ka ji daɗi ka ji farin ciki ka ji nishadi wa karahatuha da kinta bi sayyi'ati ga miyagun ayyuka daga shedan ya rija ya ta aikata sabo sai ta ji ba daɗi wajen yin ma tana ki kaddara ba yanda za a yi dai ta riga ta yi to wannan shine alamar samaratu ka gane jihadin nafs amfanin yaƙi da zuciya wa fil hadisi ya zo cikin hadisi manzo Allah ta man sarratuhu hasanatuhu duk mutumin da kyawawan ayyukansa suka faranta masa rai wa sa'atu sayyi'atu miyagun ayyukansa suka munana masa yayi mummuna ya ji ba daɗi to fa huwa mu'min wannan shine mu'min to alhamdulillah saura wannan duka mukabi da muka fasa saura adabahu shi kuma alhamdulillah sai ne akwai hamsiya ko ai hamziya ake fara yi kai a tsiya mun sani amma akwai hamziya ina ne shafi وترقى به إلى قاب قوسين وتلك السيادة القأساء رتب تسقط الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء ثم وافى يهدس الناس شكرا إذ أتته من ربهن أماء وترقى من ذا الله يا هو هوى ثلاثا ترقينا إلى ذكر والذكر ya hauhawa ka gane ai ila ƙaba ƙausaini zuwa ga kusancin baka biyu ba kusancin baka da tsirkiya ba a'a baka da baka aka juya bayansu aka hada yaya akwai akwai na ba tsakani amma tsakanin baka da tsirkiya fa ai akwai rata amma dai suna kusa to ba irin wannan ba ba bainal qausi wal watari ba ka gane yayi bainal qausi wal qausi qaba qausani kusancin baka bi ai qausaini ba ta duniya bane na qausu baka ko qausaini mudafu ilayhi ne qaba qausaini haka masa kisra da ya ba wai baka da tsirkiya ba baka da baka aka hada in ka ce an haɗe ma ai baka yi ƙarya ba ko to haka manza Allah ya kusanci ubangijinsa a Isra'i da Miraji ila qaba qausaini wa tilka siyalatul qa'asa wannan ita ce shugabancin manza Allah alqasa'u madawwamiya wanda ba wanda yayi irin ta kuma ba za a yi ba in an ba wancan zance da Allah wancan an bashi kulla wancan an ce ruhin Allah ne wancan Allah ya zaɓe shi to shi fa ya yi isra'i da iraki akwai wani magana asiyanatu shugabanci ne alƙasa'u wata take madawwamiya matabbaciya rutabun waɗannan abubuwan da muka jero duka martabobi ne ko hazihi rutabun shi ne kabaru murtada mahazu rutabun waɗannan martabobi ne taskudul amaliyu gulace-gulace na cimma wannan martaba taskudu take fadowa hasara tana mai kasawa duk wanda yake da gulin ya samu irin wannan martaba to gulin nasa taskudu hasara za ta fado tana mai gajiyawa duna koma bayan kaiwa wannan matsayi domin martaba ce ma wara a hunna wara'u rutabun martabobi ne wara'u gaba ma bai kasance ba wara'a hunna a bayansu shi ya fasara maka ma amama hunna amamu an shira wara'u amma baya ake ne martabobi ne wara'u ka gane ai bayansu ma wara'a hunna ba su da wani baya ka san ma'anar wara'a da amama suna haɗewa su dunkule kowanne ka faɗa a kowanne yana ɗaukuwa ka gane ai shi kalmar ra'u ba baya ba yanzu ka zo kasa labule a nan in ka ce shiga bayan labulen nan ka ɗauko mu baya aka shiga ko gaba eh ai ai a zahiri gaba aka amma ma'ana kuma baya kace kai je bayan labulen nan ka ɗauko mu ko ka je bayan ɗakin nan amma kuma ba bayan zai kowa ba gaba zai ko ko kuma ce ai bayan wannan matsayin ba wani matsayi ai ba za ce a gaban wannan amma ma'anar gaba take ne ko da wasu wuce ai bayan wannan ba wani amma a gabansa ne ba wani to irin wannan ne a ko a hausa ma na faru da wannan suna haduwa suna raguwa shi dai asalin wara'u bayan amma a nan gaba ake nufi gaba da wannan matsayi na manzan Allah wannan rutabun martabobin wara'un wata martaba a gaba ma ba ta kasance ba wara'ahunna a gabansu ba wata gaba a gabansu in ka gada maka sai ba wata martaba bayan wannan amma dai gaba ake ne sun mawafa ko da musa muku sun mawafa sannan manzan Allah ya kasance wafa ya dawo daga isra'i da miraji yuhaddisu nasa yana zantar da mutanen maka abin da ya faru a tafiyarsa zuwa kudus shukuran domin godiya ga ubangijinsa ba wai don alfahari ko don ya san da mutane shi mai daraja ne ba ya zo yana kai daren jiya ga abin da ya faru da ni an yi isra'i da mi'raj shukuran domin godiyar Allah iz yayin da annama'u ni'ima ta mata a tatu ta zo masa min rabbihi daga ubangijinsa tunda wata ni'ima ta same shi to Allah ce wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith ka zantar da mutane ga ni'imar da Allah ya ma shi yasa yake ba da labarin Isra'i da Mi'raji alhamdulillah sai ne atiyatul mu'di sai ne shafi na bakwai ina za mu tashi to ina tsakiya tsakiya a anan Allah أعاننا الله في إيماننا أبدا حتى نموت به في الأمن والكرم وهذر ثمانية للكفر يا ابن عكي العدد والنقص والمعلول فاعتصمي منها النذير الشبيه الإلة ابن عكي كذا التقلب والإكثار في هممي نسموه أعاننا الله ألا يتمكيمه fi imanina a cikin imanin nan namu abadan har abada kada wani abu ya zo ya raba mu da imani hatta na muta da Allah ko zuwa nan mutu hatta na muta har mu mutu bihi da imanin nan mu samu mutuwa da shi fil amn cikin aminci wal karami da kuma karamci a anifi taqwallahi yana nufin cikin tsoron Allah shi ne karam inna akramakum inda Allah ya taƙakum shi ne alkarami a nan wa hazar samaniyatan ka kiyaye abubuwa guda uku lil kufri da suke jefa musulmi ga kafirci yabna aki ya kai dan dan uwana na farko al'adadu adadi kar ka ce Allah biyu ko Allah uku inna Allah salisu salasa kar ka yadda da wannan in ka ji adadi to ai ba guda ɗaya bane wannan kasu da tawaya karka jingina wa Allah wata sifa ta tawaya ka ce ko ya gaji ya zauna irin yahudawa wal ma'alu da kuma abin yi wa illa yake kalmar rabi kamar rashin lafiya illa karka ce Allah yana yin jinya fa'ata zimi ka kiyaye wannan minha daga cikin guda takwas nan guda nawa muka samu al'adadu wal naqasu wal ma'lulu ba to minha daga cikin samaniyatan din annaziru shabihu makamanci ashabihu abokin kama karka ce Allah ya yi kama da wani abu daga cikin halittunsa al'illatu kai wannan illa ne ga imaninka ibn aki ya kai ɗan ɗan uwana ka za ka nan a taƙallubu jujjuyawa ka gane ai ya tashi daga nan ya koma can wa taƙallubu ka fi sajidina cirowarka daga cikin masu sujjada daga wannan uba zuwa wancan uba to Allah ba haka yake ba wal'ikisalu da kuma yawaita a ce suna da yawa shi Allah da yawa ne to an koma adadi wal'ikisalu da yawaitawa fi himami a cikin himmomi sai da ya tara himma da yawa sannan ya yi abu kaza a duka wannan yana jawo maka kafirci ne in kai da da wannan to alhamdulillah sai ne to ina ne كتاب المواقيت حديثي نانا كودن كتابو kace ko babu المواقيت babi ne da zai ga maka miƙatai na aikin haji inda ake daukar harami shine miƙat jam'in sa al-mawaqit annabi ne abbas radiyallahu anhu ma annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama waqata li ahli al-madinati zalhu laifati waƙata zulhulaifa manzo Allah ya yanke gurin zulhulaifa shine gurin ɗaukan harami na haji da umra li ahlil madinati da mutanen madina wa li ahli shami al-zuhba ta ay waqata li ahli shami zuhba ya yanke wa mutanen sham wanda suka fito daga sham al-zuhba gurin da ake ce masa juhuba shi ne miƙatinsu na ɗaukan harami ka gane ai ya maka lamba ya ce juhufa ɗin nan ala ala ashar marahila ko a zulhulaifa shi ne mai lamba ta ɗaya ala ashar marahil min makkata zango-zango goma ne daga makka zuwa zulhulaifa shi ne miƙatin da ya fi kowanne nisa wa ala farsaki minal madina amma in daga madina ne ya zama falsaki ɗaya ne wa bi hal bi'iru da titu samma bi'iru ali a wannan zulhulaifa ne ake samu wata rijiya da ake ce masa rijiyar ali to shi kuma juhufa fa wato samma muhai'a ala salatu marahila min makka yana kan zango uku ne tsakaninsa da garin makka wa hiya al'ana kharabu shine a yanzu suke ce masa kharab ولذا يهرمون saboda haka mutanen sham suke yin harami al'ana min rabiga daga rabiga ka gane ai saboda wancan gurin ruwa ya cinye qablaha bi marhala kafin zuhu fadin da zango daya wal ahli najdin qarnul manazil manzo Allah ya yanke wa mutanen najdu qarnul manazil shine miƙatunsu su ka gane ai wal ahlil yamani yalamlamu manzo Allah ya iyakance wa mutanen Yaman yalamlamu shine miqatu su na daukan harami manzo Allah ce hunna waɗannan gulare guda hudu zulhulaifa juhufa qarnul manazili yalamlamu lahunna ya tabbata ga mutanen waɗancan gulare hunna lahunna waɗannan gulare lau ahalin waɗancan gulare hudu ne waliman ata kuma hunna waliman ata ga waɗanda ga wanda ya zo alaihinna ta kan waɗannan gurare min gairi hinna wanda ba ɗan galin ba ne idan kai ba ɗan sham ba ne amma da za ka zo haji sai da ka biyo ta sham to miƙatun ka miƙatun mutanen sham kai ba ɗan madina ba ne amma ba yadda za ka zo maka sai ka biyo ta madina to miƙatun ka shine zulhulaifa kai ba ɗan najadu ba ne amma galinku dole sai ka biyo ta najadu to miƙatin zakalul manazil kai ba dan yaman bane amma sai ka biyo ta yaman sannan ka zo maka miƙatin ka shine ya lamlamu hunna la hunna wa liman ata alaihinna min ghairi hinna waɗannan gurare hudu na mutanen waɗannan gurare hudu ne da kuma duk wanda ya biyo ta kan waɗannan gurare min ghairi hinna wanda ba dan garin ba liman arada hajji amma fa ga wanda yake nufin zuwa haji awil umrata ko umra wa man kana duna zalika wanda gidansa ko ƙauyensu ko garinsu koma bayan waɗannan gurare hudu sai ka tsallake sulhu laifa sannan ka tadda garinsu sannan maka ko sai ka tsallake juhufa sannan ka tadda garinsu sannan maka ko sai ka tsallake ƙarul manazili sannan ƙauyensu sannan maka ko sai ka tsallake yalamlamu sannan garinsu sannan maka to fa min haisu an sha daga inda ya tashi zai ɗauki haramunsa ba sai ya yi rufasa ya koma miƙaci ba garin nasu sai ka wuce miƙaci kafin maka a nan garinsu yake to shi garinsu shi ne miƙacinsa shi ne shi hatta ahali makkata hatta mutanen makka min makkata daga makka a cikin gidanka za ka yi wanka ka ɗauki haramunka idan na haji ne idan kuwa umra ne sai ka fita bayan gari muttafaqun alai wa ana aisha radiyallahu anha annan nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli iraqi za ta irqin waqata za ta irqin ya iyakance gurin da ake ce masa za ta irqin li ahli iraqi ga mutanen iraqi rawahu abu dawud wa nasa'i za ta irqin shi hadisi da ban aka same shi yayi lamba ma ta biyar ko ويقال له قرن سعالبي أنا تمسى قرن سعالبي ويقهن دلا السعلب با دلا با قرن با قهو با وهي ويلونم وذات إرك كو ويسمى بيت ذات إرك دي لأن بها عرقا وهو الجبل السجير شيني wani dutse karami da ya kama da ƙaho suke ta masa ƙalnul manazil sai mai wa asuluhu inda musulmin min hadisi dabir asalinsa akwai a cikin musulun min hadisi dabir radiyallahu anhu illa Allah rawiyahu sai dai marwayacin hadisin daga Jabir shakka yayi kokonto fi rabe cikin ɗaukaka hadisin zuwa ga manzon Allah wa fi sahih al-bukhari anna umara a cikin sahih al-bukhari kuma da aka kawo wayar aka ce shi sai na umar dan kadab huwa allazi waqata za ta irqil shine ya yanke ko ya kayyade za ta irqil miqatin mutanen iraki saboda me lokacin manzon Allah ai musulunci bai shiga iraki ba da ya tashi zuwa haji ba waɗanda suka fito daga iraki da kurasana ita ce iran zuwa haji a lokacin don musulunci bai shiga can ba sai zamanin saidina umar shine ya buɗe iraq da farisa suka dawo ƙarƙashin daular musulunci saboda haka sai ce to ku in kun tashi zuwa haji za ta irkin shine miƙatin kaga wannan magana tana da ƙarfi amma wancan aka ce maka waƙata li ahlin iraki za ta rike kuma sai annan nabiya shi kansa marwaya to an gaya maka yayi shakku cikin ɗaukaka hadisin wa inda ahmad a wajen ahmad ibn hanbal wa abi dawud wa tirmidhi an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama waqata li ahli al-mashriq al-aqiqa waqata ya yanke gulin ɗaukar harami li ahli al-mashriq ga mutanen gabashin duniya mutanen Rasha da Hindu da Pakistan da Afghanistan da wane ne ya yanke musu al'aƙiƙa tudun nan na abu huraira na bayan gari shi ne aƙiƙ to alhamdulillah sai mai muktabul a hadisun na bawuya hadisi na nawa hadisi na ɗari uku da ɗari uku da goma sha tara? to muna zai zama ɗari uku da ishirin da ɗaya don yana ƙara biyu jannati ne ka ce ahala ka ce jannata? inna ahalar jannati haƙiƙa ‘yan aljanna la ya ta zuna ilal ulama wallahi suna buƙatuwa zuwa ga malamai tun a cikin aljanna yi kamar yadda a duniya mumina suna da bukatar zuwa wajen malamai su gaya musu shari'o'i na addini yadda za su bauta wa Allah da yadda za su kauce wa saba wa Allah to hatta a cikin aljanna yan aljanna suna da bukatar suna da bukata a wajen malamai wa zalika dalili wannan kuwa annahum cewa su yan aljanna ya zuruna Allah ta'ala suna zuwa ziyarar Allah ta'ala shi kullu juma'a cikin dukkan ranar juma'a shi aljanna ma akwai juma'a amma ba sallar juma'a ake zuwa ba za a je ganin Allah ne duk yan aljanna eh wannan shine kalamin matsayi ganin Allah sau ɗaya a sati duk fita za a yi a je fadar Allah a je a ziyarci Allah wujuhun yau mai zin nazira ila rabbiha nazira fa yaqulu lahum sai Allah ya ce wa yan aljannan da suka zo ziyara tamannau alayya ma shitum ku yi gurin duk abin da kuke so a wajena tamannau ku yi gurin ma shitum abin da kuke so alayya a wajena to jahili ne zai nema me yasa aljanna ce kuma gashi an bashi matan aljanna ne gasu duk abin da yake so ya samu kuma gashi Allah ya ce in kuna da wani abu ku tambaya zan ba fa yaltafituna ila ulama sai duk su wayo wajen malamai su ne suka san Allah suka san me a wajen Allah fa ya kuluna ka gane ai sai yan aljanna su tambayi malamai su ce ma za na tamanna me za mu yi buri inda tun da kaza Allah ya ce mu nema to akwai wani abin da ba a bamu ba akwai abin da ba mu samu ba ma za na tamanna wannan abu za mu yi guri a wajen Allah fa ya kuluna sai malamai su ce masa tamannau alaihi kaza wa kaza lamar Allah ya ɓoye sai mun je insha Allah da kara baka satar amsa da zai ka ce ai ba Allah ya ga wanda ba sai mun tambayi malamai eh kada ka je ka ce ai ba sai ka tambayi malam ba a cikin aljanna to sai su ce tamannau alaihi kaza wa kaza ku ce masa kuna son kaza da kaza abinda babu shi a aljanna ku ce kuna son kaza da kaza fahim ya ta duna ilayhim fil janna manzo Allah ya ce lalle yan aljanna suna buƙatuwa ilaihim zuwa ga malamai fil janna a cikin aljanna kama ya ta duna ilayhim kamar yadda suke buƙatuwa a wajen malamai fi duniya a rayuwar duniya cikin lamarin addini rawahu ibn asakir an jabi inna ahlal ma'ruf fi dunya haƙiƙa mutanen kirki ma'abota alheri a cikin rayuwar duniya hum ahlul ma'ruf fil akhirah su ne ma'abota alheri a ranar lahira duk wanda a duniya aka sai wani mutumin kirki ne to a lahira ma mutumin kirki wa inna awwal ahli jannati dukulan aljannata haƙiƙa farkon ‘yan aljanna da zai fara shiga aljanna hum ahalul ma'arufi su ne mutanen kirki ma'abuta alheri wanda ake ce musu ahalul ma'arufi ma'abuta alheri to su ne farkon shiga aljanna rawahu tabarani inna awwala ma yujaza bihi al-abdu muminu haƙiƙa farko abin da za a fara yi wa bawa mumini sakayya da shi ba da mauti bayan ya rasu farkon gara ƙasar da zai fara samu bayan ya mutu an yi gufara li jami'i man tabi a janazatahu a gafarta wa duk wanda ya raka gawarsa zuwa makabarta sai sa an kaji bawan Allah salihin ba ya mutu to karka yadda ayi ba kai ka gane yayi in dai mumini ne na Allah ka je ka sallace shi ka raka shi aka je aka binne shi da kai to farkon sa kai da za a fara yi masa tukuncin da za a fara ba shi duk wanda ya rako shi makabarta a yace mu rawahul bayhaqi an ibn abbas inna buyutallahi fil arabi haqiqa dakunan Allah a dolan kasa al masajidu sune masallatai wa anna haqqan ala Allah ko wa inna wa inna haqqan ala Allah lalle haƙƙi ne da Allah ya wajabta shi ga zatinsa an yukurima man zarahu lalle ne zai karrama duk wanda ya ziyarce shi fiha a cikin wannan ɗaki na in ka shiga masallaci da niyyar ibada to ka je ziyarar Allah to lalle ko Allah zai karrama ka za ka ga karamci ka zo gurin mai masaukin da babu irinsa mai galan bakin da babu irinsa rawahu tabarani an ibn mas'ud inna sadaqata sirri haqiqa sadaqa ta koye tudufi gazaban rabbi tuɗufi ugababar rabi tana bushe fushin Allah in kai wa Allah wani laifi ko ka sani ko kai baka sani ba ma sai ka je ka wata sadaka a ɓoye ba wanda ya sani daga kai sai Allah sai wanda ka ba to fushin da Allah ya da kai da yanzu ya janye shi ya sa ai Allah da yake in tubdu sadaqati fa li imahi yake wa in tukufuha wa tutuha al fuqara fa huwa khairul lakum in kuka bayyana sadaka madalla da ita fa ni'imma hi fa ni'ima ma hiya ne fa ni'ima ma sai aka yi idgamul mimi fil mimi ya zama fa ni'ima din kuma azza'ida ce amma sai aka shafe mai asali ta ni'ima sai aka bar ƙari ma hiya aka ce fa ni'imma hi madalla da ita inda kai da ikhlasi amma ce wa in tukufuwa in kuka koya sadakan nan wa tutu hal fuqara kuma kuka bayar da ita ga talakawa to fa huwa khairul lakum hina wabi alheri domin Allah zai danye fushin sa gare ku wa inna zilatar raini haqiqa sadar da zumunci tazili fil umri tana tsarawa cikin tsawon kwana cikin rayuwa ta duniya sadar da zumunci yana tsarawa mutum tsawon kwana a duniya wa inna sana'i al ma'rufi haqiqa aikata alheri ka zamo daga ahalul ma'arufi da muka faɗa a baya sanaya jamina na sani ko sanaya ma'arufi aikata alheri ta ƙima sari a su'i tana kiyaye mummunar makaya wa sari'u kulle hawanin sari'u hawani ko yawwa masari laisa shadidu bi sur'a ai sadun ne mutumin da yake daga mutane yana kayarwa abun kokowa ba shi ne mai kalbi ba in ji manzon Allah mai kalbi shine wanda ya mallaki zuciyarsa inda gadabi a lokacin da ya fushi to masariya din nan makaya asui mummuna mummunan kai na zahiri shine abun kokowa daga ka kama a buga ka da kasa wannan an maka mugun kai wannan na zahiri kenan mummunan kaye na hakika mutuwa ta kada kai ka zama gawa ba tare da imani wannan an maka mugun kai gara wancan da ya ɗaga ka ya karere ka inda ya barka da imani to ba ka yi mugun kayi ba a hakika in dai ka musu da imani to ka yi kyakkyawan ƙarshe to kyau aikata alheri ga mutane kyauta sadaka sakin fuska nasiha mai kyau tana kiyaye maka imaninka in ka zo ka yi kyakkyawan kwanciya tana karewa daga mummunan kaye shi ne faduwa gawar ka ta faɗi ba imani wa inna qawla la ilaha illallah hakika faɗin kalmar la ilaha illallah tadfa'u an qa'iliha tis'atan wa tis'ina baban min bala'i tana tunkuɗewa an ƙa'iliha ga mai faɗinta tana tunkuɗe masa tis'atan wa tis'ina baban ƙofa tis'in da tara minal bala'i na bala'i ƙofofin bala'i idan suka buɗe maka guda tis'in da tara ka gane ai ga faɗuwar mota bala'i ne ga gobara gidanka ya ƙone bala'i ne bala'i su maka sata bala'i ne ka gane ai ka kwanta jinya bala'i ne ɓacin rai bala'i ne ka yi noma ba ka samu amfani ba shi ma bala'i ne wani ya cuce ka bala'i ne a zage ka bala'i ne a doke ka bala'i ne ka faɗi ka karye bala'i ne irin waɗannan ƙofofi guda tasa'in da tara la ilaha illallah da kamala da ikilasi take tunkuɗe wannan bala'o'in adinaha manzo Allah ce koma bayan ta mafi kankanta daga cikin kofofi 99 alhammu shine bakin ciki bakin ciki da damuwa ka auka a zahiri ai abu ne mai girma to shine karami duk sauran bakin cikin ya fi a ce ba magana su kan kaya ko wani tuntuɗe wannan duk ƙananan ai ai ai ai ba su kai alhammu da yake zuciya ba bala'o'in da sun fi bakin ciki girma irin su la ilaha illallah take tunkuɗewa in an faɗe ta da ikilas rawahu ibnu asakir an ibnu abbas alhamdulillah da kace alwala fatiha da salatul fadi Allah ya biya muna dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a eh aya zo muna karatu Allah karbi to alhamdulillah lalle mun ji labari to shi kenan mu karanta qul huwallahu uku uku ya tumar mal ahmad sa'di mu kala ko Allah ya gafarta mata wallahu Allah samadu lan yuridu an yuridu qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad Allah kai la daga ta Allah Allah Allah gafarta mata بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم awal wani ne da ne da kowa da Allah ya saka kada har Allah ka saka wannan ba ta wuce ba a ba ita wuce sai to alhamdulillah Allah ya saka awal ne السلام عليكم ما شاء الله تعالى السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مال احمد الحمد لله